السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا قوم شاهد قوة صفر hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da biyu ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da lahira domin tsarkin sunayensa wanda yana aka sani a kasancewar akwai wannan dai matsala ta rufe abubuwa da saboda dalilin annoba a mun rufe amma kasancewar kada a zauna haka nan a dan samu wani dan abu da za a dan rika aika ma mutane wannan shi yasa muka yi tunanin bari mu dan yi wannan dan tunatarwa wannan tafkira ne saboda littafin asalin sa mun taba karanta shi da mun yi tunanin mu ci gaba da watsa waɗancan littattafan da muke yi kowace rana mu ce ga littafin da za a yi sai masu karatun su bi daga gida ba sai an zo ba saboda doka to amma sai aka ba da shawarar cewa wasu ba kowa ne zai iya bin littattafan ba kuma ana iya dawo wasu su ce ba a yi tare da su ba kuma ba za mu ji daɗi ba a ce mun yi wani abu ba tare ba wannan shi yasa muka yi bari mu yi shamil wanda zai hada kowa da kowa mu watsa daga nan a ɗauka a tura ma ƴan uwa kamar yadda muka sanar muna ba ƴan uwa hakuri da Allah ba sai an zo ba saboda an san doka dai bata abun nan kamar yadda aka yi bayani kowa ya sani saboda haka an bari ne sai a tura ta nan a sanar koko a bi ta hanyoyin abun nan bututu ta kafofin abun da ake yi ta live stream sai kowa ya bi ta kan facebook din saboda wanda ke son ya samu karatun kai tsaye wanda kuma ba za su yin haka nan ba to sai su jira in an gama sai a tura musu amma dai da Allah kada mutane su zo saboda kada mutum ya zo kuma ba a bar shi ya zo ba ya ji bai ji daɗi ba saboda ba a son maimakon mu yi abin da zai sa a hana kowa bai samu ba gara a yi haƙuri tunda mutum da inda yake za a iya turawa ya samu gara a samu aka ce ma la yujadu kullun la yutraku kullun abinda ba za a samu duka gaba ɗaya ba to ka a bari gaba ɗaya in za a samu ɗan kaɗan to sai a hakura wannan shine abin da muke bayan ma hakuri musamman mata da dai wanda ya shafi abin nan wanda suke so su zo to a yi hakuri har Allah ya ba mu mafita idan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa aka ɗauke doka to sai mu koma kamar yadda aka sani mu koma cikin masallaci mu rika yi kamar yadda aka saba ai mu ma ba haka muke so ba a ce yau juma'a amma yau a gidan na ce gashi an zo karatu mutane ɗan abun nan ne ba yadda za a yi to wannan ai ba karamin abu bane mu ma muna damuwa amma ba yadda za a yi sai dai fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita ya yi maganin wannan ibtila'i da aka samu da tsarkin sunayensa abinda muke so mu jawo hankali akai mun yi tunani mu jera wasu littattafai da muka taɓa karanta su insha Allah ta'ala wataƙila zan faɗe su saboda neman su in ba za mu iya buga su ba yanzu wannan shine na ɗaya wanda muke so mu insha Allah ta'ala cikin waɗannan kwanakin gashi nan a hannu alwasiyatu shar'iyya litazawwudi wal istidad li yawmil mi'ad shi kadai sunan littafin ya ishe mu wa'azi alwasiyatu shar'iyya za a ji magana wato wasiya ta shari'a wadda shari'a wasiyoyin da shari'a suka yi umarni da su abubuwan da ya kamata mutum ya tanada kafin lokacin mutuwa duk ta zawuri saboda mutum ya yi guzuri wajistar dadi ya yi tanadi da yau milmihar saboda ranar makoma wanda labudda minha sai dai ba a san wannan karatun gaskiyar magana ba shi da dadi watakila wani ma da ya ji kan karatun sai ya tashi domin da yawa mutane sukan ce yanzu su ba sa son karatun da zai rika tada masu hankali ai masu maganar mutuwa ko ai masu maganar lahira saboda sallah kanta yanzu mutum ya ce ma mutum lokacin sallah yayi lokacin sallah kowace ayi sai mutane su ce ana tsanantawa ana kawo nesa kusa saboda haka abin nan ne to kaga wannan wataƙila littafin ba zai daɗi ba wanda ya yi shi shi ne ko wane ne ma sunan shi ai sunan ya mutasawwif ko ai annur mahmud al-ishmawi shi ya littafin saboda haka za a gan shi dai cikin littafin aidayat na yayi wani rubutu wato wannan littafi shi za mu fara yanzu insha Allah ta'ala wanda muke so ya biyo bayan shi shine kalimat ala firashil maut kalmomin da bayin Allah suka faɗi lokacin da suke kan tabarma mutuwa sadda suka ga mutuwa a fili kenan ga su gata wani irin nadama mutum yake yi lokacin da ya ga mutuwa ga ta tazo akan abin da bai yi da ba ko abin da ke saka ke a kai sannan bayan haka nan kuma insha Allah ta'ala sai mu zo mu yi ma za ba da maut to me zai faru yanzu bayan an mutu tunda an gama ga wannan an yi wasiya kafin mutuwa ga abin da aka faɗi akan tabarman mutuwa ga abin da zai faru bayan an mutu su muke so mu gani saboda littattafai ne na rafaye waɗanda suke tausasa zuciya su sa zuciya ta tsaya ta yi la'akari da abubuwa ta kalla domin mu fita mu zama daga cikin waɗanda suke zababbu yanzu muke bayani lokacin da nake cewa za mu karanta wani littafi insha Allah kuma insha Allah za mu karanta shi amma wannan shi sai an dawo gaba ɗaya saboda kada wasu saurasa kashi wayannan saboda haka za mu yi shi amma shi so muke ya haɗu da kowa kowa ya samu shi ne mu yi wato wancan littafin uqala'ul majani da ni na ɗauka littafin yana magana ne akan wasu waɗanda an san su mahaukata ne sai suka yi abu irin na masu hankali to sai naga ashe littafin ya wuce haka abin da shi yake nufi kusan yake nunawa kowa mahaukacin ne sai dai wanda suka fita daga cikin haukan saboda haka wanda suke masu hankali daga cikin mahaukata yake nufi shi ina fata an gane ta yadda za mu gani ciki wannan ya zo ya taran ma an ɗaure mahaukacin mai hauka tibran an ɗaure shi da igiya ya tarar ya ce me yasa kuka ɗaure shi aka ce hauka yake ya ce ku kwance shi ai da ni da ku ne ya kamata a ɗaure saboda shi wannan ya samu tafin hankali tabbas amma ba wanda ya fi tafin hankali irin mai hankalin da bai gane abin da ya kamata kuma ya yi ba ya ce ai mu ne mahaukatan saboda Allah yana kiranmu ila daris salam daris sa'ada zuwa gidan aminci gidan arziki mu kuma ba mu damu ba ya kira mu musulmai ya kira mu mu'minai wasu daga cikin cikin mu sun canza sun kiyarda da wannan sunan da aka kira su sunan fasiki sunan fajiri ya fi masu dadi akan sunan da Allah yake masu in ko da ba sa son sunan dan me za su yi aikin da zai sa rana masa sunan ya dan fito ina fata an gane to saboda haka kada ya karatu kafin karatu to da haka zamu zo mu gani insha Allah ta'ala wannan sai gaba da saboda kowa ayi da shi mu gani kai wai wane ne ma mai hankalin ashe cikin mahaukatan nan nake magana ashe ko in an zo littafin zamu ji illa dai wata ila akwai mai sanda akwai mai gora cikin su cikin mu kai to bari mu tafi cikin wannan kada mu su lokaci da yawa yake cewa bismillahir rahmanir rahim al'itida itida shine kamar abin da muka sani in mutum ya rubuta littafi ya ce dedication ya ba da littafin nan ga suwa ne ya yi littafin zuwa ga suwa ne dedication inda mutum ya dedication rubutun da ya yi ya jingina shi zuwa gare shi ku duba malamin da ya magana tashin farko wanda ya fi mahimmanci a rayuwarsa ya ce ila kulli man allamani harfan fi umuri dini shine na farko wanda ya karantar da shi harafi ɗaya na al'amarin addini wannan littafi zuwa gare shi ne Allah kai lada kabarinsa shi ya mawa ku lura da abin da nake so a lura ku duba tashin farko cewa ya ila kulli man allamani harfan in umuri dini a yadda ko ba za a yadda ba an gaya mana mun karanta cikin duma'u salihin cikin wamba cewa wanda di ya dawo ka yake kokarin ya nuna ma hanyar da zaka zo kusa da Allah ka samu aljanna duk duniya babu wanda ya tafi ma sai ma alkhairi kamar shi sannan kuma wanda ke kokarin kada ka shiga wuta yana kokarin ya nuna ma abubuwan da in kai za su dalilin ka shiga wuta ba mai son ka kamar shi wanda koye dalilin ka zama dan duniya shi duniya yake so ya nuna ma ka zama ka kyala Allah kai nesa da Allah wannan yayin dalilin ka shiga wuta a duk duniya baka da makiyin da ya kai shi sai dai alaysa qaumana ya'lamun wannan magana tana da nauyi matuka ba kowa zai fahimce ta ba to saboda haka sai yasa suke la'akari da wanda ya taba nuna masu harafi daya mun karanta nan wani daga cikin magabata ya ce wanda ya karantar da shi harafi daya shi ya yarda ya zama bawan shi in ya gana mai kai shi kasuwa ya sayar ya gana mai aje shi gida ya sai masa hidima na sayyidina ali sau ku duba magana magabata harafi daya wanda ya karantar da kai yace ya yarda ya dauke shi ko ya kai shi kasuwa ya sayar ko ya kai shi gida ya masa hidima ya kuke ganin mu yanda muke wannan al'umma sau da haka wannan tashin farko yace ila man yu'allimuni kulli man allamani harfan fi umuri dini sannan ya kara da tsaya suna da yawa ya kara dawowa wajen wadda ta taimaka mashi ce ila zaujati wa iyali zuwa ga matar shi da iyalansa wa man sayarisuni da wanda ma zai gaje ni min ba'di duka ila kulli muslimin wannan duka zukka zuwa dukkan musulmai ma ila man yahtarimu awamir ad-din ga duk wanda yake girma girmama al'amarin addini duk wanda in an yi magana addini tana damun shi to littafin nan an yi shi zuwa kare shi ila man yakhafu rabbal alamin zuwa ga wanda ke tsoron wato ubangijin Allah tabaraka wanda yake ila man yakhafu min rabbil alamin ko zuwa ga wanda yake jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ila man yuqinu annahu sayalqi bil maut ay khaliquhu wa raziquhu wanda ya sani idan yazo sayalqi bil maut ay sayalqi khaliquhu kenan wa raziquhu bil maut zai hadu da ubangijinsa wanda shine mahaliccinsa ta dalilin mutuwa daga radda mutun ya mutu zai hadu da Allah ila man yahrisu ala tazawwudi min dunyahu li ukhrahu bi ta'ati maulahu zuwa ga duk wanda yake da kwadayin yana so ya yi guzuri min dunyahu daga wannan duniyar nashi li ukhrahu ya samu daga duniya ya yi guzuri zuwa lahira bi ta'ati maulahu wajen yi ma ubangijinsa tabaraka wa ta'ala da'a ila man yakhafu min azabil jahim zuwa ga wanda ke tsoro daga azaba mai tsanani ila man yajma'u an yadkhula jannatin na'im zuwa ga duk wanda yake so ya shiga aljanna ta ni'ima ila man ya'lamuna annahum fuqara ila Allah zuwa ga duk wanda ya san cewa shi mabukaci ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala zuwa gare shi ake magana ana so ai magana kun ga ana ta kiran kowa sannan mahmar tafa'at manasibuhum ko ba wane ne shi tun daga kowane matsayi ma dai mutum ya riki ba sai mun faɗi ɗaya ba duk wanda ya san yana da bukata zuwa ga wurin Allah ko menene matsayinsa so zuwa gare shi wa anna Allah huwa al-ghaniyyul hamid kuma in ma matsayi gare ka ka sani Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake mawadaci wanda ake gode masa ko ana so ko ba so in ma an gode ana so ne a samu lada in ba gode ana so ba wasu ma sun gode ko mu ba mu yi ba sannan bayan haka nan ila man ya ko lam yanshtagilu lam yanshagilu bi dunyahum wa lam yahmilu ukhrahum zuwa ga wanda basu shagaltu da duniyar su ba duniyar nan bata dauke masu hankali ta mantar da su lahira ba ila man tawada'u lillahi wa li khalqihi min almuslimin zuwa ga waɗanda suka kankan da kansu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma ba su rena wasu daga cikin bayin Allah ba ila man ya'tufu 'ala al-fuqara'i wal masakin zuwa ga wanda ke tausasa ma fakirai yake tausasa ma miskinai ila man yata'awanuna ma ibadillahi ajma'in zuwa ga waɗanda suke taimakekeniya tsakanin su da bayin Allah gaba daya suna son duk a taro a tsira ila man yatazakkaru al-mauta min kulli waqtin wa hinin ai fi kulli waqtin wa hinin afwan zuwa ga wanda ke tunawa daga game da mutuwa a kowane lokaci a kowane wuri ya shiga yana tuna lalle wata rana za mu mutu ila man yas'alu Allah ar-rahmata wal maghfira zuwa ga wanda ke neman yake roƙon Allah tabaraka wa ta'ala yana neman rahma Allah kuma yana neman gafara liman sabaqahum ko ko wanda ke yas'alu Allah ar-rahmata wal maghfirata liman sabaqahum min al-mu'minin zuwa ga wanda ke neman Allah yayi rahama yayi gafara ga waɗanda suka rigaye mu daga cikin mu'mini walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanana alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم waɗanda ke cewa haka ila man yuhibbuna liqa'a rabbil alamin zuwa ga waɗanda suke son su haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala suna son su gamu da Allah lami lafiya lau ila man yatazawwaduna bis salihati li hadha liqa zuwa ga waɗanda suke kokarin suna neman guzurin da za su yi dan saboda wannan haduwa ta gaban Allah radda za a je wurin Allah tabbas sai an rike guzuri to zuwa ga waɗanda suke neman su samu guzuri na tafiya ila man kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid zuwa ga wanda ya kasance yana da zuciya ta fahimta wanda yake bada ta kuma ya bada sauraron sa yana halarce da zuciyarsa da saurare akwai halartar da mutum zai yana zaune a wuri amma ya dauke zuciyar shi dauke sauraron sa ai komai bai ji ba wannan bai san abun amma nan ana magana ga wanda in ana magana zai bada zuciyar shi ya daina tunanin komai ya ba da kunnuwansa ya saurari abin da ake so a gaya masa ila man yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana zuwa ga waɗanda suke sauraren magana ta gaskiya a gaya masu magana in ana karantar da su ana gaya masu alqur'ani ana gaya masu sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yastami'una sai su saurara fayattabi'una ahsana su bi abin da yafi kyau wanda zai taimake su in a aiki ne su gano wanda yafi girma su aikata laman yaquluna zuwa ga waɗanda ko da yaushe suna addu'a saboda su san inda za a suna cewa rabbana rabbana ighfir lana dhunubana ya Allah ka gafarta mana zunubanmu wa israfana da ketare iyaka da muka yi na ganganci fi amrina ai gaba daya ka yafe mana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana ka tabbatar da dugaduganmu akan sirati ka tabbatar da mu akan addini ana rayayin an je lahira ala sirat wansurna ala alqawmil kafirin ka taimake mu akan mutane kafirai ila man yaquluna zuwa ga waɗanda ke cewa rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ya ubangiji tabaraka wa ta'ala kada ka kama mu idan muka yi abu da mantuwa ko muka yi bisa kuskure ila man yaquluna zuwa ga waɗanda ke cewa rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waɗanda ke cewa rabbana hab lana min azwajina ya Allah kai mana kyauta daga cikin abokan auren mu in mata ne mazan su in maza ne matan su wa zurriyyatina da zuri'ar da zamu haifa qurrata a'yunin waɗanda zamu gane su faranta mana rai waj'alna lil muttaqina imaman ay waj'alna imaman lil muttaqina kasanya mun mu zama abun koyi ga masu tsoron Allah masu takwa ila man yaqulu zuwa ga waɗanda ke cewa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin duk sallolina da yanke yanke da naina ibada wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata gaba ɗaya lillahi rabbil alamin ila man yakhlusuna bi a'malihim lillahi rabbil alamin zuwa ga waɗanda duk suke aiki saboda Allah tabaraka wa ta'ala duk wani wanda yake yin wani abu saboda Allah kawai yake yi zuwa gare shi nake aikawa da wannan sako duk an kira su ko ila man ila man ila man ko ila kulli man allamani harfan fi umuri ad-din har zuwa nan yace ahdikum hadhihi al-wasiyyati shar'iyyah zuwa gare ku ne nake maku kyautar wannan littafi na wasiyyar nan ta shari'a ay mustafatun ay min manhal khairil bariyati wanda wannan littafi na tsamo shi ne daga mashaya wadda take ta babban mahal wanda aka halitta mafi fificin halitta na dauko wannan ne na tsamo shi ne daga wata makwankwada min khairil bariya na mafificin halitta annabi sallallahu alaihi alaihi salatu wassalam yace me yasa likai takuna da'iman baina aidikum littadhkiri ko ko littadhkiri akwai dugo littadhkiri ko littadhkiri ko littadhkiri saboda littafin ya zama gaban ku saboda tunatarwa kowa ya zama ana tunatar da shi ana tunatar da shi abin da ke ciki saboda tunatarwa wal khawf min Allah al jalil da kuma jin tsoron Allah wanda yake mai girma wal amali bit tanzili da kuma kokarin aiki da abin da aka saukar tun da shine abin nan ba Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ya fassara mana taqwa al taqwa huwa al khawf min al jalil wal amali bit tanzili wal rida bil qalil wal isti'dad li yawm ar rahil sune ana wal khawf min Allah wal amali bit tanzili wal isti'dad li yawm ar rahil saboda tanaji mutun ya zama abun nan ne hatta la taghurrannakum alhayatud dunya bizinatiha wa shahawatiha tayadda baza in mutun ya san wannan ba zai bari wannan rayuwa ta duniya ta rude shi da kwalliyarta da sha'awarta ba dazun nan nake ba da misali nake cewa wani yana cewa daga cikin magabata yayin magana yake cewa ai duniya kadai ta isa kaskanci kuma shi ma dan duniya ya isa kaskanci a ce kyautar da yake tinkaho da ita in an bashi an hada da shi da kafiri an ba su ban sani ba ko an gane da duniya tana da daraja ba yadda za a yi a ba musulmi a ba kafiri sai dai a ba musulmi shi kadai yanzu lahira da take da daraja an hada da kafirai amma duniya kasancewa ba ta da wata kima shi yasa ana iya baka kana musulmi kuma a ba kafiri wani lokaci ma kafirin a bashi nashi yafi yawa yafi ka jin dadi yafi ka jin komi saboda ba komi bace shi yasa inda komi ce bai yiwa da wani abu ce wurin Allah ba zai yi ba shine ma'anar wancan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da duniya ta kai fikin sauro a wurin Allah da kafiri ko makwarwa ɗaya tsaruwa ba zai samu ba to kai ka koma kana hankoro abinda an ba na kirki an ba watsatse kana damuwa kuma da shi ai ba shi bane daraja dan ka same ta bai nuna ka kana da daraja wurin Allah dan ana ba wa zatsi ma ni na san yanzu misali nan inda za ba da misali ko da a rayuwa nan a ce yanzu yau an zo gwamnati za ta raba dubu hamsin hamsin amma kowa ya je a bi layi da ƴan kwaya da ƴan giya da mahaukata masu yawo da kowa su je su yi layi su an shi dubu hamsin hamsin na tabbatar ma mai mutunci ko bai da ko kwabo ba zai je layin nan ya rasa ba zai ce ya za a haɗa shi da ƴan iska ya shiga cikin waɗannan ya an shi kuɗi yace abadan a bar kudin ko ba haka bane to auna ka gani ba zai yadda ya shiga wurin nan ba ko bai da kokobo zai ce yanzu a hada shi da waɗannan mutanen a ganshi yana layi cikin waɗannan mutanen saboda zai ashi kudi kai wani ko nawa ne wallahi ba zai je ba shiga har kawai hakura to ashe kaga saboda ba rashin me saboda waɗannan wazazzun da kenan inda haka nan ne kawai aka tura masa a cikin account ne sai gani yana isa da zakallahu khairan ma haka ne ko amma ya je ya hadu da abin nan kuma har su 'yan duniya nan na taɓa karantawa wata rana Amerika aka zo aka ce masu zaman manza su ma dole gwamnati za ta rika ba su kuɗi duk wata tunda ba su da aikin yi amma zuwa suke suka alsa su layi suka ce ba su ƙara yin layin nan suka ce su ma sai da tura wasu account yadda kowa su je a rika gane su ne masu zaman manza na aka kuɗi ba za su bi layi ba za su ƙara zuwa ba dole sai da aka yi tsarin a rika tura masu su ma su rika ganin alat kamar yadda kowa ke gani ba za su bi layi a gane su ne masu zaman banza ba ba fa shaye ba masu zaman banza wanda ba su da aikin yi sai a nuna su a duniya ce ga waɗanda ba su da aikin yi na ana nuna ba a yadda to amma to balle za a ce ma wurin Allah wannan kyauta ce ana halatar da jagwalgwalo da damal-damal da kowa da ana bashi sannan kai ka zo ka ce dan za ka rike ka kankame ba su ne matsayi ba addini bautin Allah ya ya hada ma da wannan an baka matsayi an baka kaza an hada ma da addini to ya soka ne ya zaba ma abun nan amma wallahi duk abin da aka ba mutum a duniyar nan in dai ba a bashi sanin Allah da addini wallahi ba bai samu komai ba wanda ko ya samu waɗannan in ya rasa komai ya hakuri kawai zuwa lokacin da zai ga mamaki tazo nake bada misali wani daga cikin magabata dan uwan shi ya zama mai mulki mai kuɗi mai duk abin da ka sani yana da su kuma aboki shi ne rannan sai ya tashi ya kai mai ziyara aka je aka yi mai tarba aka nu ya gane arziki gine-gine da inda ɗan uwan yake ciki ya gane abin nan babba ne amma ya zauna kusa da shi sai ya atishawa sai ya ce mai yarhamukallah me yake tsammani ya bashi ansa yadda muka sani sai kawai sai ya ce masa ya arifuka Allah ya ce masa ya kalle shi ce inna li yace to yanzu duk matsayin nan da yake da shi na duniya kasancewar bai ma san yanda ake amsa ma wanda aka ga yana atishawa ba yace wallahi a wurin sa bai da bambanci da jimina da kaza mai da tsagadawa yace wallahi baka da bambanci da su tunda baka san wannan ba haka muke kadiyo fa yadda mutane ke rikita su ga mutum mutum ba da ɗebi kuɗin kuma ya ɗebi dukiyar ku ya zo ya shigo cikin ku kuma ya burge ku to ni ko da inda na gani ko dabbobi wallahi dabbobi da kake ganin su nan suna cin abinci a daji ko sarar da suka gane wata dabba mai zalunci ce in ta zo kullum sai ta damfari wata wata rana sai sun yi taron dangi sun kore ta zaka sun bi ta da gudu sun cici mata ko ku taɓa lura ba wadda kullum in ta zo ita ba ta ci ta karo ta bugi wannan ta bugi wannan ta bugi wannan wata rana dabbobin kaga dai ba baki gare su ba amma sai sun haɗa kai sun taru sun kori wannan muguwan nan mai mai zawar su mai jijjima su amma mu ba mu gane ba har yanzu mutum ya cuce mu ya zalunce mu ya kwashe dukiyar al'umma ya shigo cikin mu kuma wai sai mutane su rika ganin wai ya burge su har suna karuwa bakin hanya nan su ganshi to ba dole kowa ya ta yi ba tunda ya sa abin da ke burge mutane kenan komin zaluncin da mutum ya komin cutar da ya ya shigo al'umma sai su tashi zuwa shi wuri shi ta zuwa suna ba shi hannu guda biyu biyu duk wanda ba shi ba in sun zo gaisa su ba shi hannu ɗaya shi kun an kawo kanshi a haɗa hannu biyun kai ka ce wani ma zai ɗauka ya goya to ba dole wani da ya gani ya ce eh to lallai ya gano ba yadda za a iya samu daraja wurin al'umma sai da wannan to su ko can ba haka suke ba da ba haka suke ba saboda haka wannan shine abin da yasa ake so a kalli waɗannan kaf ku bari wannan duniyar nan ta rude ku bi zinatiha wa shahawatiha wa mulhiyatiha wa mulhiyatiha da abubuwan da ke rudar da mutane su mantar da su ay fatab'idukum an siratil mustaqim sai ta nisantar da ku daga hanya mai kakka wa hatta yaj'alna Allah wa iyyakum minal muttaqin muna fata ne duka gaba ɗaya mu dage mu cije mu ta aiki har Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu da mu da ku cikin masu jin tsoronsa ai wa nafuza bil fawz al azim sannan mu samu mu rabauta da rabo wanda yake mai girma wa nadkhulu jannatin na'im mu shiga cikin aljanna ta ni'ima amin ya rabbal alamin ya khadimal jismi kam tashqa li khidmatihi أتطلب الربح مما فيه خسران أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان يكيش ويا خادم الجسم يا وندك هدما jikinsa kullum abin da yake tunani ya gina jiki kamar yadda mun sha maganan nan da yawa mutane aka musu maganan tarbiyya sai su tunanin da mamansu da babansu da ƴaƴansu da sun gama ciyar da su suka shayar da su suka ba su wurin kwana sun gama an mutum sai ya ce ai shi yanzu tsakanin shi da iyayen shi sai dai addu'a alhali kuma iyayen nan ƙarshen ta ba su iya karanta fatiha ba bai taɓa lura da wannan ba dole kai ma mutum tarbiyya ta jiki kai masa tarbiyya ta rai ko ƴaƴa ne ko su wane ne duka a nuna masu wannan ga tarbiyyar jiki ga tarbiyyar rai idan ka gina ma mutum jiki baka gina mai rai ba idan aka je lahira ya ga wahala zai tukume ka ne ce wallahi baka taba kyautata masa ba saboda rai jiki ka gina masa ba rai ba ku duba dai can baya mutum ne fa ku duba da kuma ku karanta ya zo ya ga annabi Sulaiman ga dukiya ga mulki ga matsayi har ma rana ba a so ta taba shi an sa tsuntsaye tsuntsaye sun masa inuwa shi wannan bawa yana cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim yana tasbihi da tahmidai sai ga wannan abun ya burge shi yace gaskiya iyalan Sulaiman ila Dawud an ba ku mulki ba abin da kuka rasa a duniya yace mai kai ci gaba da tasbihin ka yace kaga ranan kiyama a samu tasbihi daya a cikin littafin ka an rubuta ma ya fi abin da aka ba duk iyalan Dawud wannan tasbihin guda daya to yanzu ya kake gani ga wanda ka koya mace ka ya iya kaciyar da shi ka shayar da baka taba koya mai tasbihi ko dai ba in yaje ga ladan masu tasbihi sun an sa shi wai ko ba koya mai ba bayan kana da dama kana ganin zai tuna da kaciyar da shi duk tuna ka bashi ka bashi riga duk tuna ka bashi daki mai AC duk wannan dakin mai AC da wane ne wanda yafi kowa jin dadi a duniyar nan da fata ka wallahi alazim ranan da ya shiga cikin kabari bai sa'a ba yaga zai shiga wuta in aka tambaye ya taba jin dadi zai ce wallahi bai taba jin dadi ba tun da yake bai san jin dadi ba saboda ya ga masifa to ya kake gani ga wanda ya zai shiga aljanna komin wahalar da ya sha ya manta shi ma saboda haka ba jiki ake so a gina ba ya kai mai majiki hidima kam tashqa li khidmatihi so nawa kake rashin arziki saboda yi majikinka hidima jikin nan hidima kaza hidima kaza mutum ya sai kullum mutum ya tashi da sassafe ya yi ta hidiman jiki har in zai tafiya ya sai bari ya kwanta da wuri radda ba zai tafiya ba ya ci kwanciya da wuri raka'a ɗaya ba zai yi da daddare ba ku duba nan nan jiya nan nake mana magana na ga wata lafafa jirgida wani yake cewa shi abin da ya sa ya fara kiyamun laili bai bari ta sulle mashi tun da ya gano ilimin cewa ashe idan kana sallah kiyamun laili ko da raka ɗaya ne ita ce mafi karanci ko ya ce wani haske zai rika fita daga gidanka zuwa sama kai tsaye in kana sallan nan har Allah ya karbi abin nan to kana sallah haske na fita saitin inda kake sallah daga gidanka zuwa sama mala'iku na ganin hasken nan sai su yi ma addu'a su ta murna suna jin daɗi radda suka daina ganin hasken nan sai su fara bincike yaya aka yi bawan nan da muke ganin haske na fitowa daga gidan shi ya aka yi bai wannan da muke ganin haske na fitowa daga ɗakin ta yau ya tsaya ko ta mutu ne ko tana raye ko ba lafiya ko wani abu duk halin da suka gano za su yi ta roƙa mutum Allah kai in mutuwa yi nema masa gafara in rashin lafiya ki nema masa addu'a Allah ya warkar da shi in wani matsatsi ne duk abin da dai ya shiga na rayuwa su dinga addu'a ya kake gani sa su aka yi ba to wanda bai yi ba mai yi ya hada ya ce shi daga wannan ne ya sa ya ga cewa ba zai iya bari da daddare ya wuce bai bai bai bai bai sallah ba to ya kaga mutane mutum zai tafiya gobe sai ce bari ya kwanta da wuri saboda akwai tafiya har yan gida su ba shawara ka san fa gobe akwai tafiya gaban ka ya kamata ka kwanta da wuri saboda ka tashi amma radda ba zai tafiya ba ba akwai sallah a gaban shi tafiyar da ke gaban shi ba tafi wannan abun nan ba wanda zai iya yiwa daga wannan tafiyan ya mutu zai iya yiwa a kuso nawa gashi nan zamu gani wanda aka kwanta da su ba tashi ba ashe tafi ita ce tafiya ita ce babbar tafiya aqbil ala ruhi yace kai atadlubu ribaha kana neman riba ne min ma fihi khusran wanda yake abin ciki komai asara ne duk abin da aka yi asara ne ba azaba da riba a wannan gina jiki ban dai ba rai ka gina ba kai aiki aikin manza ne aqbil ala ruhi yace ka fuskanci abin da zai gina ma rai wastakmil fada'ilaha ka cika duk wani abu na daraja na rai fa anta bir ruhi fa anta insanun ne bir ruhi kai ana ce ma mutum ne saboda ranka la bil jismi ba saboda jiki ba kawai in an ga gangan jiki ne banza ce in rai baya da kyau in zuciya ba ta wanko mutum ya zama muti'ul lillah yana da'a ga Allah wannan gangan jikin shi komin kyan shi komin halittarsa ko shi baki ne ko balarabe ne ko wane ne san me ma shi to a wurin Allah shi ba kowa bane tunda bai bi Allah ba ya fito ya ƙara cewa ya na'imal laili masruran bi awwalihi إن الحوادث قد يأتيك يأتينا أسهارا yace ya na'imal laili masruran bi awwalihi ya wanda ya kwanta cikin dare yana murna da farkon dare zai iya yiwa mutum ya kwanta da daddare ya farkon dare ana murna innal hawadisa abubuwan da ke faruwa fa kad yatina ashara za su iya zo ma gab da asuba zaka iya ka kwanta lafiya ka tashi ba lafiya ko a tashi gidan ba lafiya ko a tashi kai kanka ko ko a tashi ma sai da ce a sanar a sallar asuba so nawa ake sanarwa a sallar asuba a ce da Allah jama'a in an jima wani ya mutu akwai sallar janaza ai an sani a masallatai an yi tsammanin za a yi haka ya fito ko ya ƙara cewa namatil muluku wa aglaqu abwabahum wa lam yabqa illa babul hayy alladhi lam yanami yace namatil muluku sarakuna duk sun yi bacci kowa wa aghlaqu abwabahum sun kulle gidajensu kowa ya kulle gidan shi yanzu kana zuwa da rana kana iya zuwa gidan wani yana da mulki wata kila a yadda za a yi ka shiga da tsakar dare ka zo ka gani ko akwai yadda za a yi ka shiga sun yi bacci sun rufe gidajensu wallam ya baka su sun kulle gidajensu da kofofinsu babu abin da ya rage illa babul hayy alladhi lam yanami sai kofan wannan rayayyen da baya bacci shi kadai ne al-muqaddima innal hamd alhamdulillahi rabbil alamin alqa'il fi mahkam tanzih ko fi mahkam tanzih dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda yace a cikin mafi mafi kyawu mafi fahim mafi kyau daga cikin abin da aka saukar shine littafin Allah alqur'ani yace minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga nan muka halitta ku asali sauga wasu malamai na magana nan suka ce akan zo duk da an yi maganganu akan maganan sosai suka ce idan aka je za a sa mutum kabari ko aka sa shi a kabari wasu suka ce za a ɗebi ƙasa kai waki na kusa da shi za a kira bayan an kira kasa in kai ɗan shi ne ko kai na kusa kusa ne in mata ce mijinta ko yayanta sai a ce matso kusa ba an gama sa ya ɗauka ya sa bismillah ala sunnati rasulillah ya sa an sa mutum kabari sai a ce to an gama kimtsawa yanzu za a fara rufewa sai ɗebo ƙasa sai watsa ya ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra su uku an gama wani sun ce ai haka da an yi ta maganganu a kai abinda ake so a nuna ma kai da ka ɗauki wanda ka fi so kai ka fara watsa mai kasa wanda ya fi daraja a wurinka kai aka fara nemowa ka watsa mai kasa to kai ma wata rana kuma haka za a yi ma ka tashi kuma kai ma waɗanda suka zo ma jana'iza yan abokanka ne ka sanar da su babana mamana wanda suke kusa da kai ɗan uwanka matarka ka ga gayyato su ta waya ta kwantar ɗinka duk sun zo sun taimake ka kasa wanda ka fi so a cikin ƙasa kuma ka tashi ka ce masu ina godiya Allah ya saka da alkhairi Allah sun taya ka kasa wanda ka fi so a cikin ƙasa kana kuma gode masu ya ka gani haka za a yi mamu sau da aka shi ne abin nan har a ranan ma wanda ya zan kana jin daɗin cewa ya kyautata ma da ya zo ya ka wannan babban aikin wanda bai zo ba kana jin mai ma daidai ba ya fito wa ashhadu an la ilaha illallah na ce da babu abin bautawa da gaskiya sai Allah alqa'il almubassiran ai wa mudhakkiran wanda yayi magana yana cewa yana mai jawo hankali ya kamata masu mutum ya zo da haka da mota shi kan wani wuri wa muzakkiran wa munziran mai gargadi lil khalqi ajma'in bi qawlihi ta'ala da magana Allah tabaraka wa ta'ala da yace mun masa mun fassara wancan ko min ha khalaqnakum daga kasar nan muka halitta ku wa fiha nu'idukum ciki zamu maida ku wa minha nukhrijukum taratan ukhra kuma daga ƙasan nan ne za mu fito da kowane lokaci na ƙarshe sadda za a fito wa fitowa ta ƙarshe daga nan kowa zai fito saboda haka wannan kenan afa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un shin kuna tsammani mun halitta ku ne haka nan kawai ba wani abu ku zo kawai ku yi wasa a duniya ku yi abin da kuka ga dama sannan kuma ba za a maida ku wurin Allah ba wata rana abadan ba zai yi ba واشهد ان محمدا عبده ورسوله na ce da lalle annabi Muhammad alaihi afdalu salatu wa taslim bawon Allah ne ko manzon Allah ne imamul mursalin shine jagoran annabawa shine shugaba wa khatamin nabiyyin shine tukamakin annabawa wa safwatihi min khalqihi ajma'in kuma shine zababbe daga cikin halitta Allah gaba daya wal munazzalu alaihi min rabbil alamin shine wanda aka saukar masa da littafi daga ubangiji tabaraka wa ta'ala aka ce masa innaka mayyitun wa innahum mayyitun lalle kai mai mutuwa ne kuma su ma masu mutuwa ne ashe kenan an gama kankat kenan tunda dai annabi shine afdalul bashariya kuma aka ce masa zaka mutu kuma sannan su ma masu yi ma gorin ka mutu kam amma gaban saboda aka kai ma gaban nan wai na tarabbasu bihi raibal manun aka ce kul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbis kowa ya zo in kuna mai jira ne kuna jiran mutuwa ta zo ta same kowa ya jira shi ma mutuwa in ma mutum na gurin na jin daɗi ka mutum mutumin mana bari shi wata rana ka gani kana can zai gadda ka in ma ya yi ma kulle kulle a dam ko shi a miƙa ma ka je ka bi hakkinka a can inda ba a cin hanci to menene matsala sau da haka wannan shine abin nan ɗinsu wa sallallahu ala alaihi wa ala alihi al-akramin Allah tabaraka wa ta'ala ya da tsira da aminci a gare shi da kuma iyalan gidansa masu daraja wa sahabatihi al-ghurra al-mayamin hakanan waɗannan sahabbai nasa masu albarka masu fararen guraren alwalla da wuraren sujada man sara ala nahjihim da wanda duk yabi hanyar su waqtada bi sunnatihi ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira amma ba'd yace fala budda li kulli al-bashar babu makawa ga duk dan adam kowa ya san wannan dan adam dukkan mu kowa ya san wannan kabiruhum wa ka wa sagirihim babba wato duka da dan adam babban da karami ghanihim wa faqirihim mawadaci da talaka azizihim wa zalilihim da mai mulki da wanda ba kowa ba ba a ganin shi a matsayin wani abu qawihim wa da'ifihim mai karfi da mai rauni ma'afihim wa maridihim man da yake lafiya lau da wanda yake mai ciwo zakaruhum wa unsahum sannan maza da mata dukkan su gaba daya an yuqinu jami'an kowa ya tabbatar gaba daya annal mauta la budda mutuwa ba makawa dole wata rana sai mun mutu wa an yatruqa alaihim ay abwa alaihim abwabahum ay in ajilan wa an yatruqa alaihim abwabahum kuma babu makawa wata rana mutuwa sai ta kwankwasa gidan kowa dukkan mu nan wata rana mutuwa sai ta kwankwasa dakin kowa in ajilan aw ajilan ko nan gaba yanzu yanzu ko nan gaba ko ta kusa ko da saura bi inzarin wa biduni inzarin sabiqin ai wato bi sabiqi inzarin ko dai ai ma mutum wani gargadi na a samai rashin lafiya ko a samai wata alama ko kuma babu hatta walau shaghalathum dunyahu wa ansathum hadha al-masir ko da duniya ta shagaltar da mutane ta mantar da su wannan tafiya da ke gaban su alladhi yajibu an la yataghafala anhu al-jami' wanda wannan tafiya wajibi ne kada kowa ya ce ya manta da ita ya shagala da ita a ce mutum ya mata tanaji haisu innahum lam yukhlaq lam yukhlaqu ay fi dunyahum hadhihi illa min ajal idadi wato kasancewar mutane fa ba a halitta su a wannan gidan nan na duniya ba sai dan su zo su shiri wa tazawud minha kawai su guzuri daga wannan gidan dan a samu wani abu da za a yi ai guzuri bima amara Allah ta'ala da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni saboda ni lidaril akhirati saboda gidan ta na karshe ta in an koma ta ne zaman dindindin wahiya ad-darul baqiya ita ce gida mai wanzuwa allati la mauta ba'daha wanda in an je can ba sauran maganar mutuwa wala fana'a indama indama ay yuqal babu wani maganan a kare lokacin da za a ce ma mutane ma kowa zai ji ya gano an zo kenan a ce khuludun ya ahlal jannati fil janna ku dawwama ya ku yan aljanna cikin aljanna ba inda za a fita ba wani wuri wa khuludun ya ahlan nar fil nar sannan yan wuta su ma a sanar da su a ce ku kuma yan wuta ku dawwama a cikin wuta ba maganan zuwa wani wuri daga nan mutum ya gane ba wani gida sai guda biyun nan hina idin yakunu nadam aran nan ne mutum zai fara nadama haythu la yanfa'u nadam a lokacin da nadama ba ta amfani wa takunu alwailatu wal hasarat aran nan ne za a fara koke koke kuka kowa ya irin nashi wal hasarat da bakin ciki wanda ba shi da iyaka a ban lokacin bai da amfani wa qad qala Allah ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce al mulku yawma idhinil haqqu lirrahman ranan nan mallaka gaskiya ne amma ga mai rahama ranan nan shi kadai ke da iko komi ba wani wanda yake da izinin ya ce yana da wani abu da zai iya cewa ko zai iya aikatawa wa kana yawman alal kafirina asira wannan rana wa kana yawman asira wannan rana ta kiyama za ta kasance ne rana ce mai tsanani alal kafirina ga wannan da ba su imani ba kafirai Allah ka tsare mu yawma ya'addu zalimu ala yadayhi ranan ne wanda ya cuci kansa ya bai yabi wani Allah zai rika cizon yatsa yana cizon yatsa saboda nadama ya kulu ya laitani yana cewa kai tona ai ittakhadtu ma ar-rasul sabila ina ma da na rike hanya na bi manzon nan da manzon da yazo da sako ina ma da shi nabi ban bi wata hanya ba da hanyar shi nabi da yafi ya wailata laitani kai yau kam kai tona bakin ciki ya tabbata yau duk nadama kamar yanzu yana cewa ayyuhan nadama ai iti ko tafaddali hada awaniki taho kawai yau ga wurin ki nan yayi taho ya wailata taho ada nadama taho ga wurin ki lokacin ki yazo a lokacin ba amfani yace lam attakhid ai fulanan khalila ina ma da ban rikiwa ne zama shine ba da dai masoyina ba na ba Allah ko na ban manzon Allah ina ma da ban riki wani abu ko wani ko wane ne ko menene shi da mutum bai rike shi ba laqad adallani an dhikri wannan da na rika ya mantar da ni ya batar da ni game da alqur'ani littafin da aka aiko manzon nan da shi yazo a karantar a tunatar ya mantar da ni ba da yarjani bayan ko ya zo man gashi nan wa kana shaytanu lil insani khazula shi kam dama shedan ya kasance khazulan ne lil insan baya taimakon dan adam sai ya kai ka ya baro sannan daga nan ya watsar da kai yanzu ko da mutum ne ya dauke kai kai inda baka sani ba sai dai kaje ya taraka ba shi sannan ya sulle baka aka ke ji to balle shi dan nan kana da yadda zaka shi dan ya halakar da mutum ya riga ya ja ka ka aikata abu sannan ya tashi ma ya ce shi bai ma san haka ba أما أما البعض الآخر ويقول حينما يأتيه الموت wasu bangaren daga cikin mutane za su ce ne lokacin da mutuwa ta zo masu wa kana kama qala Allah ta'ala hatta idza jaa ahadakum ahaduhum al-maut har lokacin da mutuwa ta zo ma dayan su yaga ta zo ga kanan a gaban shi qala rabbirji'un sai ce ya Allah dawo da ni duniya yanzu na gane la'alli amala salihan fima tarak watakila zan aikata abu mai kyau cikin sakakin da na yi baya in gyara aka ce kalla aka ce ina innaha kalimatun huwa qailuha kalma ce kawai mutum yake fadi kawai haka nan yake fadin da ba wani abu ko an fadi da za a dawo din ma ba zai yi ba wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun sannan kuma nan gaban su nan wara ba da baya ki fassara ta ba gaba ki fassara ta tana daukar ma'ana bi kamar yadda makaranta ta nan abin da ake nufi gaban su kuma ba baya za a dawo ba gaba akai yanzu za a shiga kabari to nan ne wara gaban su yanzu ba abin da za su tada sai barzakh za su shiga nan su ga abin da za su gani har ranar da za a ce a tada mutane haihata haihata har abada ba za a dawo ba wa anna yustajabu lahum وقد أعرضوا في دنياهم عن الذكر والإرشاد والخضوع والإذعان للواحد الديان يا يا ما za a yi a saurari masu wannan magana bayan a lokacin da suke duniyan nan an kira su an nuna masu ba su ansa kiran nan ba وقد أعرضوا في دنياهم sun kauda kai daga a duniyar su an zikiri game da littafin Allah an zo ga Qur'ani ga manzon Allah yayi bzuki wal irshadi da shiryarwa wal khudu da kankan da kai wal iz'ani da jawwa الواحد الديان basu bi Allah ba wanda yake makadaici mai iko ranan sakamako basu bi shi ba alam yaqra'u qawlahu ta'ala basu karanta magana Allah bane da aka ce wa man a'rada an zikri wanda duk ya kauda kai daga ambatona wannan littafi alqur'ani an zo da shi ya kauda kai ba ruwan shi da shi fa inna lahu ma'ishatan banka wannan yana da wata irin rayuwa ta kunci ko matsatsi wa nahshuruhu yawmal qiyamati ama na ranar tashin alkiyama mu tada shi kuma makaho baya gani qala rabbi lima hasartani ama wa qad kuntu basira sai ce ya Allah me yasa ka tada ni makaho bayan ko da ina gani a duniya qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha haka ayoyin mu suka zo ma sai ka manta da ayoyin nan ga gaskiya ana bayyana wa mutum kawai yayi kaman bai ji ba mutum zai iya yana da wayo ya iya neman duniya ya sa ƴaƴansa su iya kaza su iya kaza su har ma ya ga karatun Najeriya yayi masa kadan ya dauke su ya kai su kasar waje kashe basu makodan kuɗi su koyo yadda za su rayu a duniya amma bai koya masu addini ba to wallahi ranar kiyama su ga za su shiga wuta ba za su yarda da wannan gatar da aka yi masu ba su dauke ta a wata wani abu ba su iya karanta Qur'ani ba su iya komai ba san komai ba daga cikin addinin da manzo Allah ya zo da shi sannan su ce ka taimake su abadan sai dai ba su ga za su shiga wuta ba akwai fa mutumin da ya dauki ƴaƴansa ya kai su suka gama karatu suka dawo wai ya zo ya burge su wai tunda sun dawo daga karatu bari a kai su yi aikin haji suka je aikin haji suka dawo wai ya hira da su ya ji ko sun ji daɗi suka yi ta tsaki suna ta su da sun san ma kawai duwatsu zai kai su ya su kalla wala da ba su je ba da kawai sai suka yi wasu kudin su koma ingila su shakata ya kaga wannan to haka haka ake yi kuma haka ake ta maimaitawa shi yasa sa ran wai abubuwa kai dai kawai mu koma zuwa ga Allah amma jaruwa al'amura a ƙasar nan to sai dai da yake al'umur biyadillah domin waɗanda ke rike da ragaman nan ba fa shirin gyaran suke ba ƴaƴansu suke ɗauka su kai ƙasashen ko ina su kai su ba su san Allah ba su ma dama ba su sani ba sannan sun ƙara nisantar da ƴaƴan nesa da Allah sun ɗauke su sun kai su wurin kafirai ma suka koyo tarbiyyarsu sannan su dawo su ce su gyara su dawo ai wani abu sai sun sha dafin da ya fi na karfin iyayen iyayen ba su iya shan dafin da iyayen ma za su sha in su iyayen suka mutuwa za su ƴaƴan za su shawo wani irin dafi wanda ya fi na iyayen kuma wani haka gani mutumin da aka ce ƴaƴansa sun zo za su ba da sadaka an zo wajen sai da provision yara suka zo za su ba da suka ga mai bara su dala suka zo za su kashe suka ɗauko guda ɗaya za su ba almajiri sun ga yana bara iyayen suka rike su suka ce kai hauka kake maukacin banza suka zazzage su ran nan yaran suka dawo ba iyayen shi mai tam abin yace me yasa ranan nan za ku ba da dala suka ce iyayen mu ai ba sa bari ai sadaka sun ce in ka ba da sadaka kai ma sai ka zama irin wannan mai sadaka mai neman bara suka ce ai mu yanzu ko kayan mu a gidan mu gaba ɗaya sun cika katon ɗaki da wanda suka yi mana kaɗan da wanda aka sayo ba daidai da sa mu ba duk ɗakin ake zubawa in an gama sai da sa mai aiki je cikin wani rami gaba ɗaya ko ne su wai ka a ba mutane in kuka ba wasu za ku dawo irin su ka gama wanda ya taso da wannan dafin yadda za a yi wata ya taimaki wani haka ake gaya masu ta zauna ka yan ga almajiri a ce gashi nan in an ga abin na ce gashi nan waɗannan da ka gani ba su ji maganar iyayensu bane da suka ce masu ga yadda za su yi ba su bi ba suka zama haka kuma haka za ku zama kuka bi suka kuyi masu komi lalis su suka ga dama suka zama yadda suke ka gaya mai da waɗannan za su yi tunanin nan gaba su ce wai a gyara a gyara ne saboda haka haka za a yi qala kadhalika atatka ayatuna wa nasitaha haka ayoyin mu suka zo ma sai ka manta da su kadhalika aytunsa kai ma haka za a mantar da kai wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi wato haka nan muke saka ma duk wanda ya ketare iyaka bai imani da ubangijinsa ba wala azabul akhirati ashaddu wa abqa jama'u falam ya'kulu wa zara'u falam yahsudu وبنوا فلم يسكنوا وأملوا الآمال ولم يدركوا بل قطعوا الثياب ولم يلبسوا عجيب جمعوا فلم يأكلوا سنتارا بس سامو دامن ba. kai ka ce ka ce ga wani an tara ba samu daman ci ba yanzu kalli wancan miliyan ɗari takwas da hamsin ya ɗauka ya sa sok away sun rufe yanzu shi bai samu ba kowa bai samu ba gashi nan kowa gani miliyan 850 mutum ya dauka a yayin da akwai wuraren da mai ciki idan nakuda ta kama ta sai dai a zo ana gani za ta mutu har wani ranar da naji wani program wani bawan Allah yayi yace akwai wani mai unguwan da ya ga mai yace wallahi amaryarsa a bisa kawunsa yana gani ta mutu saboda nakuda ta kama ta abu ya zo a gidi ana so a kai ta asibiti an zo gada ta balle an yi ruwa gada ta balle ya koma ya rungume ta tana cewa ne ba ni so in mutu yace to yana kuka tana kuka haka ta mutu a gaban shi ba da za a kai ta sun da za a tsallaka asibiti babu wai yau har al'umma akwai wani jiha da naji ana magana matan garin suka ga suna ta mutuwa duk in naƙuda ta kama su sai dai su mutu ba yadda za a yi ba asibiti ba kafin a kai su a fito da su a kai su asibiti a nemo amalanke ko a nemo jaki sun mutu su ne suka tara dubu ɗaya ɗaya da kansu suka yi ta bin mata yan uwan suka ce dole mu mu ceci rayuwarmu suka tara dubu ɗaya ɗaya suka sai mota wanda za ta riƙa kwasa su yanzu in aka samu naƙuda idan a ɗauke su a kai a yayin da wani ya ɗebe miliyan ɗari takwas da hamsin ya ɓoye a cikin su kawai ga wani ya mutu saboda mudu biyu na shinkafa kafa abu bane boye a Kano gashi nan a Kano aka faɗa gashi nan gashi nan kana gani a media shinkafa kwana uku magidanci ne bai samu ba yau bai samu komai ba iyalin shi za su ci kwana na biyu bai samu ba kwana na uku ya fita ya je ya ci bashi wurin mai sai da shinkafa ya ce wallahi ka tantance in baka amma in na baka ni ma yanzu na rabar da bashi ba ni ma iya zuwa in ƙara daukowa duk wanda na ba bashin ya tafi bai dawowa kai hakuri ba zan iya baka ba ya koma gefe ya tagumi wani ya ji cewa ga abin da suke yazo ya ce mai bashi wannan ba Allah bashi bashi local biyu aka gwada local biyu aka ji malam assalamu alaikum bismillah bismillah aka tunkure ya fadi ya mutu ya riga ya mutu a wannan irin halin wannan shi ya koyi wannan a wannan halin ƴan mata da zamari sun yi aure ana zuba naira ana zuba dala amarya na takawa kata taka kasa tana yawo tana takawa kuma anan kasan wasu suna kololuwa wasu suna kabari na ma'ana to sannan kuma mutum ya rike wannan abun ya bai zai ba zai saki kowa ya kama Allah ba in ba ganganci ba ka saki kowa ka kama Allah shine mafita a tuba zuwa gare shi mu tuba Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba mu koma zuwa ga Allah mu nemi mafita wallahi shi kadai ne mafita dan duk abin da kake tunani ka san yanzu ba yadda za a aikata hankalin kai kwanta ku duba na ana magana koyo a hudu ba nan mando fa mando da ran iri-iri aka yi ta bi gida-gida ana ɗaukar mutane yanzu yanzu fa ba wai a tare hanya ko da ba cikin unguwa ake shigowa a yi ta bi gida-gida ana kwasan mutane akwai wani nan ana ce masa wani ofisa nan har yanzu ban ma sani ba Allah dai ya ko da masa gidansa aka je nan barakallahu yana cikin gida baki da baki muka yi magana da shi aka kwashe iyalin shi dukka da matan da yara aka kwashe gaba daya aka zuba su mota aka tafi da su aka falle gidan aka shigo da daddare aka kwashe su wajen karfe hudu nasu ba matan ta dinga cewa la ilaha illallah la ilaha suka ce kin dame mu tace duk abin da za a mata za ta je cewa la ilaha ta ci gaba da la ilaha illallah suka ce kai a dauke da ita yaran saura su ma kanana suka ci gaba su ma maman su la ilaha illa suka yi tai aka ce kai su ba a dauke su aka dauke su suka ce amma guda biyu ko mi za su ce sun tafi da su suka tafi da budurwa da saurayi dukan suna suna university su sun tafi da su har yanzu wai miliyan ɗari biyu suke nema mutum to ya ma taɓa ganin miliyan ɗari biyu mutum kuma ko an ko gwamnati an kwana gaya mata fa ita fa gwamnatin an kama talaka ba abin da take yi wai ta ba da kuɗi an so shi to ni dai ban sani ba ko suna ya boye ne ba mu sani ba amma dai shi na haɗu da shi da baki da baki muke magana da shi sannan ne ake cike wallahi bai sani ba sai dai ku ta addu'a taru kawai gidan ku ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin inna kunna minadh zalimin ku tayi ku ta tazrihi da mun karanta ga abinda wanda aka rike wajen yaki sabai da suka mamaci ta kuka mijin ya je ga ma annabi ya ce annabi bai ce ka abu sai ku je ku ta kiran sunan Allah ku ta tazrihi sai ga cikin dare ya zo kawai yanzu mutum ka dai ga masu kuma in jaraba ta zo mutum ya hakuri amma iyalinka ka gaya masu ku rika yin tasbihin safiya ku rika yin tasbihin yamma kai kuma ka rika yi kai na duka ko na duka kai yadda ka san kai ke nemo abinci ka kawo gida haka kuma yanzu kai za ka yi addu'a ka rika sa iyalanka saboda sakakin su kai tun da ka gane menene abun kai ne za ka yi addu'a da safe kai addu'a da sa da daddare Allah ya kare kai kare ma iyalinka ya kare yan uwanka musulmai amma wallahi wannan abun ya wuce inda muke tsammani kuma ba wai abu ba to DSS ma an ji an kashe shi shi da dan shi in kana magana wai ko wani abu ne ko tanaji ko wani abu ba wani abu da zaka yi tanaji ne sai tanajin kusa da Allah a wannan wannan abu ya kai inda ya wuce misali can wancan keken nan da rana kwanaki aka dinga tsuntan mutane ta zo ko har da mai gida a ga ta kawai hanya ta ji an tafke ta kawai ta mai masara so ya kake ganin abun sai mu koma zuwa ga Allah mu ta tuba kawai mu ta fata Allah abu ba ba ma huwa inda Allah bi aziz mutane jama'u fa lam ya'kulu sun tara ba su ci ba wa zar'u wa lam yahsadu fa lam yahsadu sun shuka ba su girbe ba kai ko ya kaga mai gona ya shuka bai girbe ba wa banau wa lam yaskunu sun gina ba su shiga ba akwai da yawa sun gina gidaje kuma a ga mutum ya kai shekara saba'in yanzu ko maganar sarautar nan da ake ta nema ake ta abun nan akwai fa wanda fa ya kace ya kai shekara 70 to amma yanzu an rasa hayyan zuwa za'a ba to mu dai fatar da muke Allah tabaraka wa ta'ala shi yafi mu sanin bayan sa duk wani abu da zaka faɗi game da wani ba Allah yafi mu sanin sa Allah zaba wa al'umma wanda yafi dacewa da da abun nan din al'umma ba wani abun da za a ce kawai Allah shi yafi sani kuma kowa ya yi masa addu'a fata alkhairi Allah ya saka da wannan abun ya dawo ta fitina na tsarkin sunayensa a yi shi sami lafiya a gama muna fata Allah ya zaɓa wanda ya zama alkhairi ga al'umma da addini saboda haka wa banau wa lam yaskunu sannan ba haka nan gashi nan wa ammalu al'amal sun yi gurace gurace wa lam yudriku ba su su dace wannan gurace guracen ba bal qata'u thiyaba wa lam yalbasu mutum har yayo dinki ma bai samu damar sawa ba so da yawa dinki na wurin dinkinsa ko ko an dinko an ka mutum bai samu sawa ba wannan wala ya ko ya ji yace ciao in gaji ko ya dauki yadi ya lullube ciki da dare da wai kai za ka zo yadi kaza yace kaza ji ko ya kada da shi ke da wallahi sai na lulluba wu dare lulluba wu da ko ban dinkawa na kai dinkin daga baya bayan na lullubi da shi lullube shi dutu da shi kaza ya tayi nan da bai za yace ko ko dai ma ko ni na ba da shi ke to wata rana ko haka zaka gayi ka zo dinkin baka za ba wai da ba wurin tela ya kawo ya kawo to da ba akwai dinki kuma yazo da biya ji kudi kudin dinki baka biya ba haka duniya take yace walam yakhruju illa bi qutnin wa khirfatin وما عمروا من منزل ظل خاويا وهم في بطون الأرض سرعى جفاهم, جفاهم صديق وخل كان قبل وافيا وأنت غدا أو بعده في جوارهم وحيدا فريدا في المقابر ساويا جفاك الذي كنت ترجو وداده ولم تر إنسانا بأهدك آتيا فكن مستعدا للممات فإنه قريب فدع عنك المنى والأمانيا ya isa hankali ya ce walam ya kurojo gashi nan mutane mutum ran da zai fita daga gidan nan na duniya ba zai fita da komi ba illa bi qutnin wa khirqatin sai dai ya fita da auduga da aka tattoshe mai kafofi sai kuma kyalle da za a daɗa wa mutum shine Harun Rashid mun sha mai tawa ya gani ya zo ta rana ya ce waye yanzu duk mulkin nan da gidan gwamnati da yake ciki da kaza yanzu inda zai mutu ba zai fita da komai ba daga likafa ne sai wannan khirqa sai turare da za a fesa mutum turaren ka idan kana da fiye da daya ranan da ka mutu kana zuwa za a nemi turare a sama wani sai ya ce ku duba ciki ku ga wanda ya bude kada a bude sabo sai a nemo wanda ka bude dan saura a fiffisa ma haka ce kaman bai isa ba ko abu yace kai kuma shi haka nan ya isa kada a bata wancan in an sa ma yau an bata isawi da za ka sanyo abun ka kafe so wanda ka ga dama ka ga dama kai gamin gambiza ka fesa wannan ka bude wancan ka fesa kai kana dan ka a gane kalan wanda ka za wani ya tsawo to yau kala ɗaya za a samu haka fesa da yawa ce zai yi yawa zai damu mutane hancin sun an ɗaukawa za su dame su wani yana mura wani balle yanzu lokacin corona kakka sa mutane tari shikenan to kayan ka ne shi dai kalli haka shi ma ya ga haka yace wai yanzu zai fita daga gidan nan daga shi sai likafani sai turare aka ce aka ba aka ba na gaba gabanin ka su kai kuma sannan kai ne makabarta ni kadai a aje cikin kabari yace kai ku kai ni gani aka kai shi aka zai ya ga kabarruka ga sunan an gina ya zabi guda ya shiga ya gwada ya shiga ciki sai fashe da kuka yace ya malla ya ya malla ya zulu mulko irham man qad zala mulku ya wanda mulkin sa bai karewa ka ji kan wanda mulkin sa ya kare in mutum ya riga zo nan magana ta kare ko wai sati biyu ba ne mutu an gama yana san to saboda haka mutum da wannan zai fita wama ammaru duk abinda mutum ya gina min manzilin zalla qawiyan na gini to wata rana rusashe sunan shi ai wahum fi butunil ardi sar'a jafahuhum sadiqun wa khillun gashi tan mutane a cikin ƙasa kowa kwakwance aboki wanda baka yin komai sai da shi wanda kake so wanda ke son ka duk kowa ya kyale ka kana qablu wafiyan da can duk abin da kace ma sai yayi ma yau ya kyale ka in kana kwatanta wannan kwatanta wata rana kuna hira mai daɗi da mata ka bugo wannan daga nan hira ta kare sai ta ce wane aini wallahi ni yanzu na ma fi so in dai ma mutuwa zan in mutu kafin kai saboda ni in ka mutu ba zan ma iya aure ba duk ƙarya ne kawai daɗin zama ne yau yasa ka ce mata to yanzu abu ɗaya nake so ki man da zan mutun daure ki kwana uku tare da ni a wurin ka ji ko za ko zai yi abadan bi yadda mutum ke son kan aka rufe ka mutu aka rufe ka wanda ki aka ce kwana wurin ka kwana uku ba zai yi ba kai ai ma mace ma in ba mai karfin hali sosai ba mijin ta ya mutu a batta a daki ita kadai ran nan kai kwana ta gadi sai da safa kai kuma ba ta ba ta iya ba haka ne ko dan jaza to da fa to duk ƙarya ce wata za ta ce ai kai in ka rabu da ita ko ka mutu ko kai wane ne ba za ta aure ba kana rayan ma ta rabu da kai ta aure wani yaya da ka mutu hmm ba ƙarya wani dama ƙarya ne kakkaru da wannan kawai dai yau tun da yau ne ake yin soyayya in wataƙila ba ta ga kuɗi ne aljihunka zaro ka san mata kawai shi kenan magana ta ƙare an gama wala duk wannan magana ka ka dauke ta daga ƙarya ne ba za ta ma iya ba dabi'a ma ba za ta batta ba ma ba zai yi ba ko kuma wanda komai da sai da shi ku tuna da wata rana muna karatu a can mai wani yake cewa shi hankalin shi da ya tashi da mutum ya ji wani karatu da ne da shi da abokin shi kullum tare suke dawa kasuwa kullum tare suke dawa kasuwa abokin nan shi ke sai masu biredi idan sun zo kawai sai ba da kuɗi da shi nashi shi ma ya sai mai shi ya sai nashi sai su biya sai shi a fara aje shi sai shi ya wuce daga baya abokin nan ya mutu da ya mutu shi ke nan raba shi da iyalin nan ran nan ya ji karatu na yi magana na ce ku duba yadda mutane malam sai ya sai biredi ya nufi gidan nan ai da ya je gidan da biredin nan suka gan shi suka ga biredin nan haba malam sai mutuwa ta dawo sabuwa to auna sadiqun wafiyan babu shi kana raye ma zaka ga wani abu ya gitta da kai da sadiqun kun fada balle ma ka mutu to an mutu an gama wa anta gadan aw ba'dihi fi jiwarihim kai ko gobe ko bayan gobe kai ma kana nan zaka zo wurin wahidan faridan zaka zo kai kadai ba tare da kowa ba fil maqabir sawiya ka zo daga cikin makabarta kun zama daidai duk kun zama iri daya jafaka allazi kunta tarju widadahu wanda kake fatan soyayya sai ya kaurace ma walam tara insanan bi ahdika atiya zaka ga wani ba wani mutum wanda zai cika alƙawari ya ce bari ya rika zuwa wurinka mutum ya zo da ƴaƴansa da wani kace yau yadda ƴaƴanka suke kana raye da gon lokaci ya are ba da kwana daya ba su ganka ba ba zai yi ba ko ya kake za su ce yau ba su ganka ba ko ko waya ko wani abu su bugoma ka bari ran da ka mutu ka sha mamaki in baka yi sa'a ba wani daga ran da ka mutu sai yayi shekara daya bai tuna da kai ba shekara gab zai bai bi mata hanyar makabarta ba balle ya ziyarce ka to da ma zai ki zuwa makabarta a ce duk sadda ya sallah ya taimake ka yi ma alfarma ya ma addu'a so biyar yadda ya sallah biyar ya ma addu'a so biyar dan ya ga mai ma ko ba sai ya je ba amma na ga muku a makabarta nan naje naji shugaban makabartar nan yana magana yana cewa wallahi jama'a ku yi aiki kafin ranar nan ta zo kaga wanda ya shigo wurin nan yace mun san masu kuɗi wanda sun mutu ba abinda ba su mu yayan su ba sun ban masu gidajen mai sun ban masu motoci sun ban masu gidaje yace amma shi ko a labari bai taɓa jin wani wanda ya zo ya tambaya ya ce waje ina kabarin baban shi a makabartar nan ma ba su taɓa ba tambaya ya ba iyaka saboda haka shi yasa ake cewa kana iya yin kiwon raƙuma ɗari wataƙila na hawa guda ɗaya ne ‘ya'yan kana iya samun su da yawa wataƙila guda ɗaya ne ba zai manta da kai ba amrun mumkin shi yasa aka ce waladun salihun ya daula waladun din na ismul jinsi ne zai iya zama namiji zai iya zama mace fa kun musta'iddan lil mamati ka zama mai shiri game da mutuwan nan fa fa innaka ai ai lil mamati fa innahu ay musta'iddan lil mamati fa innahu qaribun mutuwan nan tana nan kusa fada an kalmuna wal amaniya dan haka ka taura kanka da burace burace da neman abubuwa haqqan inna al adala ilahiyya tabbas ko shakka babu wannan shine adalci na Allah tabaraka wa ta'ala kama tajinu tudan yadda kai haka za a yi ma in kana son ka ga mai kyau mai kyau fa dunya mazra'ah wato duniya wurin shuka ne gona ce wal hafadu hunaka girbi ko sai an je can in khairan fa jannatun wa in sharran fa narun idan an yi alkhairi a samu aljanna in an yi sharri ya shiga wuta Allah ka tsare mu daga shiga wuta wala yazlimu rabbuka ahada ka baya zalunta kowa wa qala ta'ala wa allaysa lil insani illa ma sa'a dan adam laisa lil insani dan adam baya da komi illa ma sa'a sai aikin da yi sai nashi wa anna sa'ayahu sawfa yura aikin nan nashi shine zai gani shi za a basa a nuna masa thumma yujzahu aljazaa alawfa sannan bayan haka nan a baki sakamako wanda ya fi cika kowa aikin da yayi haka zai yi shi yasa ku duba wanda bi afdalul bashariya wanda su ne guda biyu suka fi kowa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam su biyu su ne khalilani amma annabi ibrahim shi yake cewa la tukhzini yawma yub'athun ya allah kada ka tozarta ni ranar da za a tada mutane yawma la yanfa'u malun wala banun ranar da 'ya'ya ko dukiya ba za su yi amfani ba illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo ma Allah da zuciya wankakka ya yi imani ya yi aiki وعيث أننا عن الدنيا مرتحلون tunda har mun sallama mun yadda ya jama'a kowa ya sani lalle zamu bar wannan gidan na duniya wala shakka fi hada ko shakka babu fa kana lizaman ala kulli aqil saboda ka ya zama dole akan duk mai hankali fiha ai a cikin wannan gidan ya khafu Allah wa yarju rahmata wanda yake jin tsoron Allah yana fatan samun rahmar Allah an ya taharrar sawaba ya nemi daidai ke kokarin bin abin da yake daidai fi umuri dinihi wa dunyahu a cikin al'amarin addinin sa da rayuwarsa hatta ya fuza bin na'imi fi ukhrahu har ya samu ya samu ni'ima gidan aljanna rayuwarsa ta karshe Allah ka samu ciki lidalika dan haka ne ahibbati fillah dan haka ne ya ku ɗan uwana saboda Allah wanda nake son ku saboda Allah wajidtu an an atruka liman yakhlufuni shi yasa nake so in bar wani abu ga wanda zai gaje ni fil harihi ay fi harihi al haya a cikin wannan rayuwa wa khasatan man a'ul musamman ma iyalan gidana wanda suke karkashi na wa atruku lahum ay atruku lahum hadhihi al wasiya shar'iyya nake so in ban masu wannan wasiya ta shari'a wadda ake so allati naqat alaihim ay ay fi abwabin mubassata ko allati ay naqussu ne wanda allati taqussu alaihim abwaban mubassata wanda take masu bayani za ta bayyana masu kofofi ko bari bari a shimfiɗa bayani cikakke za a yi maganan ma qabala al-maut abin da zai faru gabanin mutuwa wama indal maut me zai faru lokacin da za a mutu qabla al maut ana raye ana jin dadi an zo magagi wama fil qabr da abin da zai faru cikin kabari kuma zai bayani nan kuma za mu kara kalimat za mu kara ta bismillah wama yajibu ala kulli muslimin da abin da ya zama dole akan kowane musulmi an ya'lamahu min ajal masir al akhir wajibi ne kowane musulmi abinda ya wajaba ni musulmi ke musulma kowa ya sani ta dalilin wannan tafiya ta ƙarshe wadda safarun ne tawilun doguwar tafiya addarul akhira allati min ajaliha khalaqahu Allah wanda ta dalilin wannan ne Allah ya halitta mutum bi an yakuna aliman bi kulli ma amarahu bihi din shine mutum ya zama ya san duk abinda addini ya umarce shi ba kawai rayuwar cin abinci kadai ba wa ma nahahu mutum ya san abin da addini ya hana shi wa mutabbiqan lahu fi kulli shawni hayatihi mutum ya tabbatar yayi shi a aikace a dukkan rayuwarsa wa mutazawwidan wa musta'iddan sannan mutum ya zama yana guzuri yana tanaji bittaqwa da jin tsoron Allah wal a'mali salihati da ayyuka kyawawa wa an ya'mala fi dunyahu min ajli ukhra sannan mutum ya aiki tukuru a wannan duniya saboda can hatta ay tastajilla ay hatta tusajjala lahu alhasanat hatta yadda za a rubuta wa mutum kyawawan ayyuka wa tumha anhu sayyi'at a goge ma mutum muyagun ayyuka mutum ya kyawawan ayyuka saboda goge mai muyagu tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idha janna laylun hal ta'ishu ila al-fajri فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وكم من صغار يرجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر yake cewa tazawwad min at-taqwa kai kokari da ka nemi guzuri da taqwa jin tsoron Allah fa innaka la tadri domin baka sani ba rajanna laylun har idan dare yazo ya lullube yanzu daren nan da zai lullube ba mu sani ba ai hal ta'ishu ila al-fajr ko za mu rayu zuwa fitowa al-fajr Allah kada ya sani fa kam min fatan so nawa ake samun wani matashi amsa wanda zai yi yammaci wa asbaha ko ya wayi gari bahikan yana ta dariya ana ta da an yi yammaci da shi lafiyar shi lau ko ai safiya da shi lafiyar salau wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri alhali ko an gama sakali kafanin da shi bai sani ba likafadinsa na nan ashe yau ashe a likafani zai kwana ya ɗagu ne da riga mai kyau da ado da komi ashe zuwa safiya kuma lifafa ce wa kan min sigarin so nawa ne yara ƙanana ake ganin su ayyurtaja ai tula umrihim ana fatan za su yi tsawon rai har su amfani iyayensu فقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر الحالي كو أنسى تكا قاعد دوكيسو أنسى تشكين دوم قبري أغرب يسو سنة أبن لما سمتو وكم من عروس سو نواني أكين أماري ba sai na ba da labarin wannan mun sha maganar nan ba sai maimaita ba amarya a ga mai mata kwalliya an mata kunshi an mata komi an mata wannan kwalliyar mai tsada wataƙila da ita da babanta da mamanta da uwa angon da uban angon da uban amaryan da uwa amaryan kuɗin da yarinyar ta je ta bada aka yi mata kwalliya ba taɓa yin sadaka da wannan kuɗin ba tunda yanzu har akwai kwalliyar dubu ɗari biyu da hamsin a mata kwalliya kawai saboda za a kai gidan ango to iyaye sun taba yin sadaka dubu ɗari biyu da hamsin wanda suke sadaka naira goma goma da ashirin ashirin ka sa ta ta zama dubu ɗari biyu da hamsin yaya. Sau da haka an zo an gama kwalliya bayan an je an gama za a ɗauke ta ka gidan miji ta mutu an yi haka ango ya mutu amarya ta mutu gobe ɗaurin aure ta mutu ranar ɗaurin aure ango ya mutu ranar ɗaurin duk an gani wannan ba sai an ba da wani dogon labari ba abu ne aikatar mun gani so nawa kai haka wa zayyanuha وقد قبضت ارواحهم ليله القدر an dauki ransu a wannan daren da ake tsare tsaren wannan abu ranar ransu ya mutu wa kam min sahihin so nawa ne mutun yake da lafiya lau lafiya wannan daren da ake ba daraja sun mutu ranar so nawa ne za ka ga mutum wanda yake lafiyar shi lau mata min ghairi illati ya mutu ba tare da wani ciwo ba wa kam min saqimin so nawa ne zaka ga kuma mara lafiya ashahinan min ad-dahr sai tsawo tsawon zamani shi kuma gashi nan akwai ma wani abin da Allah ya nuna aka je mai jiya ta je jiya wata mara lafiya aka je jiki yayi tsanani dole a samu wanda zai kwana wurin ta wanda ta je kwana zai ta mutu ita kuma lafiya ta tashi da safe aka ce to bai jiya ta mutu dan a gane abin daga Allah ne wa min rahmatillahi bi ibadihi daga rahama Allah daga cikin rahaman da Allah tabaraka wa ta'ala ya ma bayinsa ai bi an yaktuba lahum alhasanati ala kulli ma fa'ala kulli shay'in fa'alu yana rubuta masu kyawawan ayyuka akan duk abin da suka aikata wabtaghaw bihi wajhahu subhanahu suka nemi yadda Allah in ta'amin wa sharabin wa libasin wa nawmin wa sa'yin li talabi ar-rizqi wa jihadin fil khairi wa musa'adatin wa badalin wa afa'in wa talabi ilmin yana daga cikin kyauta Allah duk wannan abin da aka lissafo idan aka yi saboda Allah Allah zai ba bayin salada dan mu samu mu tsira min ta'amin abinci ne da kaci ko kaciyar wa sharabin da abin sha wa sibasin da kaya wa naumin da bacci wa sa'yin da talabar rizqi ko mutum kokarin da yake wajen neman wahalar da yake wajen neman halal wa jihadin fil khairi da kokari jihadi wajen kafa alkhairi wa musa'adatin da taimakon wani wa bazalin da bada dukiya dan addini wa ba'in da kyauta wa talabi ilmin da neman ilimi duka wannan Allah cikin kyautar sa yana rubuta wa musulmai lada amma yastasilu ai ai bi dunya aw bi din na abin da yake da alaka da rayuwar mutum ko addini wa tarbiyatan ai wa tarbiyata iyalihim wal muhafazatu ala nisa'ihim wa banati to wajen tarbiya da mutum yake na iyalinsa والمحافظة على نسائهم da tsare mata wa banatihim da ƴan mata matan aure da waɗanda suke ƴan mata mutum ya tsare wa kullu ma yata'allaqu bi umuri al-ibadat wal mu'amalat duk abin da yake da alaka da al'amarin ibadoji ko mu'amaloli idza tawaffara zalika ay ay idza tawaffara fi zalika al-ikhlas lillah in dai an yi wannan saboda Allah to za mu samu lada ai kaga wannan ya kamata mu ce mun gode ma Allah tabaraka wa ta'ala wannan ma adamul israfi wal mubahati ta kasancewan kuma wajen yin kada ai barna ko ai maganan tinkaho mutun ya nuna wani abu wal kuyala da takama wa tarkil manni wal adha mutun kada ya rika gori ko ya cutar da wani dan ya taimake shi hada huwa ar-rasidul haqiqi min al-hasanati wannan shine tanadi na account da mutum zai yi wata ajiya cikin account ɗinsa wanda yake babu cuta babu cutarwa ta tabbas الذي يدخر لكم عند الله ليوم الميعاد والحساب والجزاء wanda wannan ne za a aje mana in mun aikata za a yi tanadi a ajiye shi a wurin Allah saboda ranar makoma inda za a koma wurin Allah wal hisabi da ran da za a yi hisabi wal jaza da sakamako wa yakuna sababan fi dukhul jannati ba'da mashi'ati Allah wa ridahu sai ya zama wannan shine dalilin da zai sa mutum ya shiga aljannan wato bayan an sami abin nan din son Allah da yarda Allah domin ba wanda zai samu rahama Allah sai Allah ya so sai da kyauta Allah da rahamarsa da falalarsa wal budu an nirani wal azab wannan zai sababa mutun ya kubuta daga wuta da kuma azaba wa bihadha takunu qad tahaqqaqat ay lakum as-sa'ada da wannan ne ko in mutun ya samu wannan to ya gama samun abin da ake cewa as-sa'ada al-abadiyya as-sarmadiyya ay fi dunya wal akhirah a duniya da lahira muna roƙon Allah ba mu wannan Allah ta'ala qul inna innani hadani rabbi kace lalle ni ubangiji na tabaraka wa ta'ala ya shiryar da ni ila siratin mustaqimin zuwa ga hanya wadda take mai karka dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wanda shine addini wanda yake tsayayye babu karkata a cikin sa babu bata a cikin sa aqida ce ta annabi ibrahim wanda asalin ita ce aqida ta karkata daga ƙarya zuwa ga gaskiya babu wani abu karkatacce a ciki kuma kana min al-mushriki annabi ibrahim alaihi salatu wassalam bai kasance daga cikin mushrikai ba qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kace lalle inna salati lalle sallata sallolina wa nusuki da yanke yanken da nake na bauta na ibada wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin dukkan su ga Allah ne ubangijin talikai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya وبذلك أمرت wannan ne kuma aka umurce ni wa ana awwalul muslimin ni ne farkon wanda ne kauya wa qala aidan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zamu ajra duk abinda kuka gabatar tuqaddimu li anfusikum kuka gabatar makawunan ku min khairin na wani alkhairi da kuka bayar ko kuka yi aiki tajiduhu ay khairan inda Allah za ku same shi akan abin da yafi a wurin Allah za ku samu aribin binya muku ne wa azama ajran mafi girman lada wastaghfirullah saboda ku nemi Allah tabaraka wa ta'ala gafara mu nemi Allah tabaraka wa ta'ala gafara halin nan da muke ciki mu tuba mu koma zuwa ga Allah mu nemi Allah gafara mun sha yin maganar nan Hassan al-Basri mutane a zamanin sa sun shiga cikin matsatsi kala daban-daban wannan yazo ya ce masifa kaza ke damun sai ce astaghfirullah ka nemi Allah gafara wannan yazo ya ce kaza ke damun su ga kaza ga kashe kashe ga rashin ruwa ga rashin arziki kowane irin abu sai ya bada amsa da ya ce astaghfirullah wasu suka tambaye suka ce ya ina mas'aloli daban fitintunu daban-daban damuwa daban-daban amma kowane amsa ɗaya kake badawa kace a astaghfirullah yace to ai shine abin da annabin Allah yace fa qul tastaghfiru rabbakum haka annabi nuhu yace fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara ila akhir al-ayat saboda haka dukka kowa duk matsalolin nan mu roki Allah tabaraka wa ta'ala mu ce mun tubu ne Allah ya gafarta mana zamu ga mun samu mafita bi idnillahi ta'ala وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه كنا عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم لا تركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها يفنينا ويفنيها واعمل لدار غد ردوان خازنها والدار أحمد والردوان ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها تنكتب بهذا إلى غيرك النظر أنا إشاجي لا تركنن إلى الدنيا كذا يدع dingina ga duniya cewa annabsu tabaki an duniya wa ba fiha rai tana kuka saboda duniya da abin da ke cikin duniyar nan walaqad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha bayan koranta sani zaman ka lafiya ka jale duniyar nan la tarkanan la ila dunya wa ma la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha babu wani gida da mutum zai zauna bayan ya mutu in ka riga ka mutu ba gidan da zaka shiga illa allati kana qabla al maut yabniha sai wanda mutum ya kasance yana ginawa kafin mutuwa wa in banaha bi khairin tsaba maskanuha idan mutum yayi gini mai kyau to madalla da wurin zama wa in bana ha bi sharrin khaba baniha in ko mutum ya gina gidan da sharri an ya tsara gini wani bai gini nan kaje kai ka tare amwaluna dukiyar nan da muke tarawa da zawil mirasi najmauha muna tarawa magada ne ودورنا gidajen nan li kharabid dahr nabniha muna gina su saboda zamani zai rusa su wata rana ko wata rana gaba mai kowa ciki ma duk an mutu to la tarkanan na ila dunya wa ma fiha kada ka yarda ka jingina ga duniya da abin da ke cikin ta fal mautu la shakka yufnina ba makawa mutuwa sai ta karar da mu wata rana wa yufniha sannan ta karar da duniyar ma inda ake cikin ma zai kare wa man lidari hadin kai aiki dan saboda gidan gobe kiyama ridwanu khazinuha wanda ridwan shine mai tsaron gidan aljanna kenan wal jaru ahmadu maqautinka kuma annabi alayhi salatu wassalam war rahmanu nashiha mai rahama shike raya gidan saboda haka ba wani abu ya kare ba wani abu ce babu qusuruha zahabun gidajen manya-manya upstairs ne gidajen sama ne kuma da zinariya aka yi su yanzu kai yau ai ga injiniya na zanne yanzu a ce ma gida katanga kadai a yi ta da zinariya ai ka san ko wani aiki bulo nawa zai katanga nan yanzu a ce a katanga nan wurin da da bulo din zinariya kudi ba nan bauta rana saboda mu gano abin muka sa wani ɗalibi shi sana'a shi zinariya na ce mashi idan aka samu zinariya da ta kai nauyin blok inci tara a ma'aunin zinariya nawa za ta yi sai da aka je aka auna ta kai 1.8 billion naira 1.8 billion ya dama kenan ko to 1.8 billion block daya inci tara in zinariya ta kai girman inci tara na block yace sun gwada sun je sun gwada a kasuwa 1.8 billion zai to kaji to yanzu a kai ma blog din da zai katanga nan kadai kada ai maganar ginin ciki ba katangai kawai yanzu blog nawa zai ci ku duba guda ɗaya inci tara guda ɗayan an kwata 1.8 billion sai na dinariya in ya kai inci tara to auna dan ko gidan da aka yi kaza kusur dukkan gidajen saman nan sahabun dinariya ce wal misku tinatuha lakan gidan kuma da turaren miski ne in kana so ka san wane ne turaren miski na gaskiya je ka can Saudiya ka shiga Hilton ka gan shi a cikin waɗannan abun yadda aka sa shi ka tambaya ka ji nawa ne kudin shi na gaskiya ka auna ka ga madaran miski na sosai wa za'afaranu hashishun nabitun fiya sannan za'afaran wannan turaren mai tsada shi ma shine ciyawar gidan ma hashishun nabitun fiha shine ciyawar gidan gadin din gidan duka da shi tattafi bi hada muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu dace a tsarkin sunayensa mu tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda samun mafita game da halayen da muke ciki muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana gafara ya kare mu ne fitar da mu daga cikin wannan kangi da muke ciki dan tsarkin sunayensa ba dan halin mu ba subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وعذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وتراض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين